أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تسودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك عجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجره إن خير من استعجرت القوي الأمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم yau muna ranar talata 24 ga watan biyar watan jimadar ula in ka ɗauko al-muharram safar rabi'il awwal rabi'il thani jimadar ula shine wata na biyar a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada yayye a cikin halitta daga makazawa madina shekara 1443 hijira wanda ya da 28 ga watan 12 shekara 2021 miladiya Allah subhanahu wataala mahalicci na mahalicin kowa da komi fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake yi cikin kaddarawarsa da kuma yadda yake gudanar da mulkinsa ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka littafin usulul iman fi daw'il kitab wa sunna na babban malaminmu a doktor ko mu ce doktor a sheik salih bin abdulaziz bin muhammad ali sheik wannan littafi babban abin da ke karanta da mu tauhidi gyaran aƙida in gyara aƙida ta tala ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin tauhidi shine babban abin da Allah subhanahu wata'ala yake aiko da dukkan manzanni ko annabawa zuwa ga kowace al'umma Allah na cewa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan yace an ibudullaha wa tanibu dagut Allah ce haƙiƙa mun aika a cikin kowace al'umma manzo mai yi mata gargadi mai faɗakar da ita da tunatar da ita in yazo abin da yake cewa an ibudullaha ku bautawa Allah shi a ɗai kadda ku sake ku haɗa shi da wani a cikin bauta wacce ni ɗagut ku nisanci a ɗagut abinda ake ce ma a ɗagut dukkan abinda yake wani abin bauta wanda ba Allah ba shi a ɗagut to yakan ce musu ku nisanci ɗagut bautar wani Allah hakanan Allah subhanahu wata'ala har ya zuwa manzan ƙarshe sallallahu alaihi wasallama duk an aiko su annabawan da manzanni zuwa ga tauhidi sai dai bambancin shari'a ya bambanta tsakanin wancan annabi da wannan annabi kowa da irin yadda hukumce-hukumcen shi suka tabbata kene mara yana karantar da mu a cikin wannan littafi mai albarka littafi mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna mu gyara aqida mu gyara kalmar mu ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. A cikin wannan littafi malam ya karkasa mana ba da bismillahi rahmanir rahim ya karkasa mana kashin tauhidi kashi guda uku. Akwai tauhidin rububiyya, akwai tauhidin uluhiyya, akwai tauhidin asma wa sifat. Haka malam ya karkasa su ɗaya bayan ɗaya kashin tauhidi kashi guda uku. Muna cikin darasinmu a sati da ya gabata muna cikin abin da ya shahi tauhidin rububiya har yanzu ba mu ƙare darasin ba a cikin wani littafi lokaci to yau muna neman jagorancin Allah subhanahu wata'ala Allah jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alƙur'ani mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin fahimta na mazan jiya salafi salih magabata na ƙwarai kuma wannan nasiha ta mu ya Allah kai ne Allah ka sanya mana ikhlasi ka sa muna yi dan kai dan neman kusanci zuwa gare ka yi da ba dan kai ba Allah subhanahu wataala ka tsare mu ya Allah kuma Allah ya sanya wannan nasiha ta mu ta amfani musulmi maza da mata wanda ba ma musulmi bai fahimci addini ya dawo ya dauki kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a gudu tare a tsira tare yaranmu masu neman ilimi mahamadiyar na boko masu karanta suwa da wa'azuka Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala asan mu Nijar ya zama da mu lafiya dukkan wata fitina mun san ta ko mu san ta bai Allah kai ne Allah ka tsare mu ya Allah ka ba mu zama lafiya cikin ƙasar mu da garin mu da sauran ƙasashen musulmi wayanda suke tallabawa da agazawa akan abin da ya shayi da'awa ta addinin musulunci da mu karan kanmu don mu samu isar da wannan sako na addinin Allah zuwa ga al'umma Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukiyarsu da tamu Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ya kyautata aqida mu ya gyara mana aqida mu mu tabbatu a kalma ta tauhidi mu kare ta Allah a cikin rayuwa mu kare ta Allah a cikin dukkan zamantakewar mu mu amsa tambayoyi na tauhidi a cikin kabari ranar alkiyama Allah kai ne Allah ka shigar da mu cikin masu tauhidi ba da bismillahir rahmanir rahim malam yace wan nusus an salfi hadal ma'ana kasira malam yace akwai nassoshi daga salaf daga magabata na kwarai nassoshi waɗanda suka shahi tauhidin rububiyya a cikin wannan ma'anar ta tauhidin rububiyya masu yawa idan za a ce a kawo maka nassi nassi wanda ya shahi cewa Allah shine arab shine abin bauta shi a ɗai kadda ka haɗa shi da wani a cikin bauta domin tauhidin rububiya huwa tauhidin labi af'alihi domin abinda ake ni da tauhidin rububiya shine ka kade ta Allah a cikin ayyukansa to inda za a ce a kawo maka nasoshi nasi wanda ya tabbata a cikin abinda za ka gane kade ta Allah a cikin aikinsa malayin shi suna da yawa bal sai malai ce bari dai laqad kana mushrikuna zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama muqarrina billahi rabbana khaliqan wa raziqan mudabbiran malai ce haqiqan mushrikan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da Allah shine ar-rabb mai halitta khaliqan mai halitta razikan wayannan mushrikan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da Allah shine mai arzitawa mudabbiran sun tabbatar da Allah cewa shine mai juyo al'amuransa cikin tahiyar da dare rana ta je ta zo wannan ya shiga nan wannan ya tashi nan wannan ya zamna nan a nada wani a sabke wani duk sun tabbatar da haka Allah shi yake juyo lamuransa Allah shine mahalicci shi halicci kowa kuma arziki a hannunsa yake shi ne mai arzikin wani gudu ke cewa la nas'aluka rizikan nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa mu a lahira ba ma tambaye ka arziki mu ce ya ba mu arziki ka shiga aljanna babu ba ma tambaye ki arziki a lahira arzikin a duniya Allah ya ce mu ne masu bada arziki abinda ake so ki kade ta Allah ki san Allah shine mai arzitawar kakkaje gurin neman abinda zaka ci na arziki na abinda zaka ci ka janyo haram to mushrikan lokacin annabi sun tabbatar mai arzitawa Allah mai halitta Allah mai jiyo lamurra Allah wa kana shirkuhum bihi min jihatil ibadati domin shirkarsu shirkarsu da suke yi wa Allah tana daga wajen ibada wajen bauta amma wajen halitta sun yarda halittawa da arzitawa da juyo al'amurra Allah ne mai wannan amma shirkarsu tana nan wajen ibadar Allah haisu ittakhazu andadan wa shuraka'a yad'unahum wa yastagisuna bihim وينزلون بهم حاجتهم وطلباتهم a yayin da suka riki iyayen gidaje ba Allah ba wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada ko daga cikin mutane akwai masu rikon iyayen gida abin bauta ba Allah ba to su wajen ibada sun riki iyayen gidaje wani abin bauta wanda ba Allah ba hakanan suna yin shirka da Allah a cikin bautattasu suna roƙansu suna neman agaji a gurin waɗannan iyaye gidajen nasu da kuma bautar shirka da suke yi ga wani Allah suna zauwa ma su gaya musu wato bukatarsu gumci kaza bukata ta kaza bani kaza shi sa aka ce an yi kusan gumki 360 da wani abu yake cikin ka'aba akwai gumcin da zaka je in zaka yi aure ka je ka roƙe shi akwai gumcin da shi kuma in zaka yi kasuwanci ka je ka roƙe shi akwai gumcin da in baka da lahiya gumci kaza shi ake zuwa a roƙa to sun tara gumaka da yawa suna sabkar da biyan bukatarsu a gurinsu da kuma abin da suke nema wannan gumkin su ba su kenan sun riƙi iyayen gidaje ba Allah ba hakanan sun riƙe su abokan tarayya tare da Allah da kuma abin da suke nema na biyan bukata na yau da kullum sai ma da ce waƙaddalar ƙura'an lukarin fi mawa'in adidatun ya ce haƙiƙan alƙura'ani ya shirya ko ya kama ka dalili a cikin wurare masu yawa da gare shi ala ikirar mushirki na biribubiyyatin lahi a bisa tabbatuwar mushirikai garbubiya ta Allah amma duk da rububiyarsa sun tabbatar da ita ma ishirakiyin bihi fil ibadati tare da hada Allah da wani a cikin bauta saboda shirkarsu da suke yi da rikon iyayen gida ba Allah ba suna yin shi ne a cikin bauta amma wajen halittawa da arzitawa da wato juya al'amurra sun san Allah ne mai badawa amma an an ce a bauta ma Allah shi ɗaya tonan suke hada Allah da wani wa min zalika yace yana daga wannan qauluhu ta'ala sai ka sai ka jiba hudar Allah madaukaki sarki da yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun wallahi shu mushrikan nan masu rukon wani abin bota ba Allah ba masu hada Allah da wani a cikin bauta inda za ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasai ɗalibai zan tambaye ku wai halicci sammai wai halicci ƙasai Allahu akbar duk wannan tauhidin rububiya mun tabbatar da shi ko to su ma kahurai sun tabbata an ka tambaye su wai halicci sammai da ƙasai wata kada shamsawar kamar wa yake hore rana da wata rana ta tahi dare zo la shamsu yan bagi laha an tudrika al-qamar wala laylu sabiqun nahar wa kullum fi falake zuhur wa yake hore rana da wata rana ta je rana dare ya zo wata ya tahi ya zo yana zuwa yana zauwa yau rana ta kaza ce wata yau dare na kaza ne yau wata yana da rana kaza yana da kwana kaza wa yake hore shi inda zaka tambaye su ka san abin da zasu ce maka la yaqulunna Allah zasu ce maka Allah shi ya halitta sai Allah ya ce fa anna tu'fakun kaifa tasrifuna an da'ati to tunda haka ne ya kuke bodewa daga wajen bautar Allah sai ku haɗa Allah da wani tun da kun san mai halittar sammai in kada kanka Allah ne ya halici sama da tauraro da take ciki da ababen da suke cikin sasannin sama kun tabbatar ga wata da ke cikin sama kun tabbatar to ta ƙaƙa fa'an na tu'ufakun kai fa ta sirifuna an ɗa'ati ya kuke boɗewa daga bautar Allah ku rinka haɗa Allah da wani idan na ɗaka yana na san wanda ya halicci wannan shi ne Allah kina akwai shi ba babu shi ba eh kuma kana so ka gane cikin mulkin Allah ka gane akwai tsarin halitta na mulki na Allah je ki ƙauye inda babu lantarki inda babu lantarki babu wannan wutar taku mai aiki da rana ka sai yanzu ƙauyi kama an ci gaba kai musu ake mai kuke ce mushi wannan abun ta wannan kuka sani da rahoron shi ni ba san sunan shi da rahoron shi ni hausa ta jikin kano zan muku lantarki inda babu lantarki in dare yayi rana ta fada kada kanka ka dibi sama wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabi wa ja'alna harjuman wa a'tadna lahum azab Allah ce haƙiƙa mun adance sasannin sama bi masabi da hutulu hutulu na Allah ba lantarki taki ba eh da inda miki aure za a kai ki inda babu lantarki sai ki ce ma mijinki to ai ya kamata ka sayi wannan abu mai aiki da wutar rana to Allah ya ce mun adance sama da hutulu hutular Allah kenan kidi ba sama ki gani a cikin duhu a ƙauye inda babu lantarki za ki gansu can kwas gonin kyau sun yi jere eh in wannan in ka diba ka san wanda ya halicci wannan ya cancanta abota mashi ka haɗa shi da wani cikin bota tunda ka san akwai mahalicin su ala ce wala ƙarzagin na sama a dunabi musabiya mun adance sama da hutulu kuma waje an na haru jumalin shayaɗin lokacin da shaiɗan zai hau ya ji abin da Allah yake gaya ma mala'iku na cikin mulkinsa na saƙo na duniya sai Allah ya sanya wannan tauraruwa ta cire ta biyo shi ta zo ta ƙona shi bai isa bai je samu labari to duk cikin mulkin Allah ne to inda za ki tambaye su kafuran mushrikan masu bautar wani Allah ko nawa ma na yanzu eh masu kiran doguwa masu sojan gare uwar dawa inda za ka tambaye su walici sama za su ce maka Allah walici ƙasa walici rana walici wata walici dutsi walice ka walice ni walici kowa da komi to me yasa kuke kiran doguwa da masu sojan jangare da uwar dawa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku Allah mai kyagen halittarka bai taba ganin halitta a gurin wani ya kage ta sai yi ki mutum mai kauha biyu mai hannu biyu mai ido biyu mai koyin hanci guda biyu mai dumbarin baki guda biyu eh kuma ka gane mutum yau mai da mugunta kenan in ya butulce ma Allah wa gyara shi sai Allah in ya rasa tauhidi to komi yana iya mutum wallahi yan uwa mu nisanci rashin tauhidi a rayuwarmu mu samu tauhidi tatacce ingatattar aƙida don mutum in ya rasa tauhidi komi yana iya don ya maka shirka ya maka wato magomago ya rika kiran aljani kuma Allah don ya kama shi da hujja sai ya yi shirkar ko sihirin ya yi ya ci ya yi tasiri akan mutum don mi Allah ya ce sanas tadirijuhum min hais wa umli lahum ya isa yana aji alarama har da ce ƙura'ari duka muke so Allah ya ma kowa albarka Allah ma ilimin mu albarka Allah ma karatun mu albarka Allah sanya mana ikhlasi Allah gyara aqidan mu saboda haka shirka ta Allah a hada Allah da wani a cikin bauta shirka da Allah yan uwa musulmi in karsa shi ko tarsa shi komi tana yi komi tana yi sai Allah ya sa ka yi shirkar ta yi kuma don Allah ya kama ka da hujja ranar alkiyama ya dan faraka a cikin wuta to su mushrikan nan inda zaka tambaye su wa ya halici samai da ƙase wa halici rana da wata wa ya hore ta rana da watan zaka yi suna cewa Allah ne sai Allah ya ce to ta kaga kuke bodewa wajen botar shi kuke rikan wani abin bota ba Allah ba hujja ta gaba malam yace wa qauluhu ta'ala da kuma hudar Allah madaukakin sarki da yace wal in sa'altahum wallahi inda zaka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an wa ke saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha kuma yake rayar da ƙasa da shi wannan ruwan bayan ta mutu ta zamanto lokacin rani ne ta bushe babu alamin wato ruwa a tare da ita inda zaka tambaye su wake sabkar da ruwan sama wake raya ƙasa bayan ta bushe rani yayi zaka sun ce maka la yaqulun Allah zaka sun ce maka Allah ne haka za su ce Allah ne kasan dai in aka yi sha aka yi ruwa kasan dai ba jirgin garin kuma ne aka tada ya zubo ruwa daga sama ko domin ya gama duniya duka ga baki daya ai ko jirgin da turawa suke turawa su tada shi ya rinka bar ruwa a cikin garka ai bakin garkan ne yake shayarwa to Allah shi yake aka ce ruwan dare mai gama duniya ba gama ma shi wuce a to kadiba ga sabkar da ruwan sama wai nazirul gais daga cikin ababe biye na gaibi babu wanda sai sai Allah akwai sabkar da ruwan sama to su kahuran nan mushrikan nan wa'inda suke bautar wani Allah ba Allah ba inda zaka tambaye su wake sabkar da ruwan sama wake raya ƙasa bayan ta mutu ta bushe babu tsiro a samanta babu ruwa zaka sun ce maka Allah sai Allah ya ce ma manzon sa qul alhamdulillah ya manzon Allah ka ce musu godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mun godewa Allah kun ba da amsa daidai sai dai wajen bauta sai ku rinka bautar wani Allah sai ku riki wani abin bauta ba Allah ba sai ku riki wani ku hada shi da Allah a cikin bauta bal aksaruhum Allah ce bari dai mafiya yawan su la yaqiluna ba sa hankalta kai ban da rashin hankali kai da ka zama kai ka da cikanka ba wa fi anfusikum afala tubsirun cikin halitta kawunan ke rabi adi ba kan ciki gani ha kai mahamudu liba kanka ne kai kabir liba kanka ka gani kai galici kanka ha to in ban da marishi hankali kai da ka zama kai galici kanka ba an ce ka bauta ma wanda ya halice ka shi a ɗai ka ce abi zaka hada zaka hada Allah biyu ka kiraye shi kuma kira wani qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ce Allah shi a daya dayan da ba shi da tamka dayan da ba shi da aboki ahad aka ce qul huwallahu ahad ka ce Allah a dai dayan da babu nabiyinsa dan ki gane shi yasa aka ambaci suratul ikhlas sura ta tsarkake Allah daga abin bauta ikhlas an tsarkake Allah da ago a ce yana da makamanci a ce yana abokin tarayya a ce yana da ɗa a ce Allah bi ne ahad shi a ɗaya ne Allahu samad duk wata bukata da nake da shi da kake da shi da suke da shi shi ake nuwa kuma ya biya bukatar eh da Allah kira doguwa sai ta baki lahiya mu gani aljana doguwa eh aljana doguwa ba doguwa wace mutum mai suna ba a aljana doguwa kira ita ko masasau ta baki lahiya kina cikin rishin lahiya a garin asibiti a meke kira da kiran masasau ba ni lahiya masa ta baki lahiya to Allahu samad Allah shi ake nuhuwa a cikin dukkan wata biyan bukata kuma ya biya maka daga cikin wuraren da ake karɓar addu'a akwai mutumin da yana cikin wato tsanani idan ya kirayi Allah to ya jira lokaci Allah zai karɓar masa kusan wurare goma sha biyu malamai suka bada wuraren da idan mutum yana roƙon Allah a lokacin nan ana saran Allah zai karɓi addu'arsa daga ciki akwai murdar wanda ke cikin tsanani wai ka shi fuso amma yujibul mudarra iza da'ahu wai ka shi fuso a ilahu ma Allah shin yanzu Allah ne kuke hada shi tare da wani abun bauta yan kaɗan ne masu suna so wasu to ban da rashin hankali kai da ka san Allah shi yake saukar da ruwan sama ya raya ƙasa ƙasar na ruwa ya zubin mata za ka ga ta ɗauki tsanwa ta yi tsatse wani abin kun shibka shi wani abin ba ku shibka shi ba Allah ya hudo ko ku ci dabbobin ku su ci ruwan nan ku ku sha dabbobin ku su sha ƙwararruka su sha tsuntsaye su sha kai da ka san haka to ta ɗaɗa kake kiran wani Allah ba Allah ba hujja ta uku ko aya ta uku da malam zai kawo maka yace wa qauluhu ta'ala duk wannan wai malam yana kawo maka dalili ne nasoshi ne malam yake kawo maka naka gane bayani akan tauhid rububiyya arab abin bauta shi adai kade ta Allah a cikin aikinsa halittawa arzitawa juya al'amurra ba da lafiya duk a kama ka hujja don ka gamsu a cikin alkur'ani sai malai cewa ƙauluhu ta'ala da kuma faɗar Allah maɗaukin sai ce wani in sa'arta mana khalaqahum la yaqulun Allah shine muka bayani shi ɗazu. wallahi inda zaka tambaye su wa halice su zaka sun ce maka Allah sai Allah ya sake cewa fa anna tu'fakun ma'ana kaifa tasrifuna an da'atihi a cikin suratul wannan suratul zukhruf wannan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna fa anna yufakun wallahi inda zaka tambaye su waya lice su zaka sun ce maka Allah to ta'a suke bauɗewa daga bautar Allah shi a dai hujja ta gaba qawluhu ta'ala dai da hudar Allah maɗaukaki da ya ce, Ƙulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'alamun, sai ƙuluna lillah, ƙul afala ta zakarun, ƙul man biyadihi malakut, ƙul man rabu samawati sabai wa rabu al'arshil azim, sai ƙuluna lillah, ƙul afala ta taƙun, ƙul man biyadihi malakutu kulli she'in wa huwa jiru wa la yujaru alaihi. in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun Allah subhanahu wata'ala yace annabi ce da su wai wane ne duk abin da ke cikin ƙasai duk nashi ne in kun zamanto ta'lamuna kun san haka tambaye su wane ne yake da duk abin da ke cikin ƙasai ullimanil ardu wa man fiha wa yake da ƙasa da abin da ke cikin ƙasar gabaki ɗaya na wane ne kuma da amsa ɗalibai na wane ne wa ya halicci ƙasa wa ya halicci abin da ke cikinta in kuntum ta'alamuna Allah ya ce tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce da su wace da ƙasa da abin da ke cinta in sun zamanto sun yi sani sai ƙulu na lillah za ka sun ce maka aina Allah ne ƙul annaba ce da su a falata zakaru shin ba za ku tuna kowa a zutu ba wanda mallakar ƙasa da abin da ke cikinta din nasa ne a saman ƙasan nan sai ki zo kira da ke ki gida ka yi gida ka yi beni har gidan ƙasa ake yi a yi gida a ƙasa a rarike ƙasa a shiga gida a gina gidaje a cikin ƙasa becin beni da ake eh ku dora wani hawa hawa a saman kasar in aka gina shi sai a yi hawa goma sha ta kusuran wani ashirin in kina kallon tele to mallaka wannan da tsaye da wannan abin da hore shi ga masu ginin su gina na wane ne na Allah to in ka tambaye su mushrikan nan masu haɗa Allah da wani a cikin bauta wa yake da mallakar ƙasa da abin da ke cikinta in sun zama to sun yi sani sai ka sun ce maka sai na lillah dukkan su na Allah ne ul anam ce da su afala tazakkaru shin ba ku tuna ko astu ul man rabbu samawati sabai wa rabbul arshil azim annabi ce da su wane ne ubangijin sammai bakwai hawa hawa hawa hawa hawa bakwai na sama wa min al-ardi misluhunna a wani guri yace ita ma ƙasa yanda sama take rihi bakwai to haka ƙasa take rihi bakwai to wane ne ubangijin sammai bakwai wane ne kuma ubangijin al'arshi mai girma in ka tambaye su sayaquluna lillah za su ce maka ai duka na Allah ne mai halittar su mai su duka Allah ne qul annab ce da su afala tattaqun shin ba za ku tsoraci Allah ba ku kiyaye abin da yace shin ba za ku kiyaye dokar Allah ba ku yi tsoron Allah tunda kun san haka ne ƙul annabi ce da su dai man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun Allah ya ce annabi ce da su wane ne mallakar komi da komi yake ga hannunsa tuka-tuk je kenan wane ne mallakar komi da komi a hannunsa tambaye su wa huwa yujiru wala yujaru alaihi kuma shi yake karewa shi ba a kare wani a gare shi in kuntum ta'alamuna in kun zamanto kun san haka wace ba da kariya wace ba da tsaro saboda haka ‘yan uwa mu nemi kariya ta Allah mu nemi tsaron Allah mu nemi kiyayewar Allah kiyayewar Allah ka kiyaye dokar Allah ‘yan uwa musulmi yana daga cikin bala'i da tashin hankali da muke gani a yau yana daga cikin abin da hannunmu ta jangulo mana ‘yan uwa musulmi kuna ga ƙasashe ba zama lafiya can fitina in an toshe wannan kosai nan ta bulle to mu nemi kariyar Allah sai Allah ya kare mu kiyaye dokar Allah sai Allah ya kare mu mu ji tsoron Allah masu zalunci su tuba su kwasa zalunci eh masu zalunci su tuba su wasa zalunci zalunci kashi biyu ne akwai zalunci na shirka wa is al-luqman libni huwa izu ya buna la tushrik billah inna shirka la zulmun azim babban zalunci shine hada Allah da wani to ƴan uwa musulmi yau duniyar mu kuna ganin da rashin zaman lafiya ke tare da mu mu nisanci hada Allah da wani babban zalunci kenan akwai zalunci tsakaninka da bayin Allah a cikin dukiyarsu a cikin mutuncinsu a cikin zamantakaiwarku ka rinka zaluntar bayin Allah akwai saban Allah ƙarya sata zina yaudara annamimanci hasada da bakin ciki da keta duk wannan in kai ka zalunci kanka sakamakon bala'in kai za'ima yau ka shi kuna gani irin halin da muke ciki a yau mu nemi kariya ta Allah mu tsoronsa mu tsare dokar Allah ‘yan uwa wa anibu ila rabbikum wa aslimu ku koma zuwa ga ubangiji ku mai kauya sai abinda Allah ce sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ku ga in Allah bai hutar da mu daga cikin bala'in da muke ciki ba to Allah shi yake ba da kariya kuma ba iya kare wani daga gare shi in kun zama to kun yi sani in ka tambaye su wane ne mallakar komi da komi yake ga hannunsa kuma shi ke ba da kariya shi ba a kare wani da gare shi in zama ta sun sani saƙuluna lillah za ka sun ce maka Allah ne sai ce ƙul annabi ce da su fa'anna tusharun fa'anna tusharun tun da ku haka ne ta ina ne ta ina ne fa'anna tusharun ta ina ne ake tafiyar muku da hankulanku ai wasa da hankali ne tunda na san mai mallakar komi da komi a hannunsa shine Allah to kuma zaka zai ka ce in bota ma wani Ha? alhali ga mai mallakar komi da komi ga mai halittar komi da komi wanda karan kaina shi ya halice ni shi ya halici komi da komi to ta ina ne ake ta hira muku da hankalinku ana wasa da hankalinku wani mai hikima yake cewa idan zuciya ta maka bace ganin ido bai yi amfani ba ga aya karar ana nuna maka dan uwa musulmi ka riki tauhidi ka kade ta Allah a cikin bauta amma zuciyarka ta maka bace kana neman tallabi da agaji zuwa ga wani abin halitta sai ka bar Allah fa anna tusarun yayi ake tafiyar muku da hankulanku alhali mai halitta komi da komi mai mallaka komi da komi a hannunsa shine Allah ka bi shi ka sami gidan aljanna a cikin suratul mu'minun wannan ayoyi suke sai ma da ce falam yakun lil mushrikuna ya'taqiduna anna al-asnam hiya allati tatanazzalu al-ghaysa wa tarzuqu al-alam wa tudabbiru shu'uni yace musulkai ba su kasance ba suna ya taqiduna annal asnama suna kudirin cewa gumakunan da suke bauta ma allati hiya allati tatanazzalu su suke sabka da ruwan sama wata rizqul alam su suke arza dukkan wani abin halitta wata dabiru shu'uni kuma suke jiwa al'amuran sa bal kanu ya taqiduna bar dai cewa su mushrikan suna kudirin cewa anna zalika wannan ya zamanto min khasa'isir rabbi subhanahu wata'ala yana daga abin da Allah tsarkin sarki yake banta da shi sabkar da ruwan sama arzuta dukkan wani abin halitta juya al'amurra na Allah ne shine mai yi to su ma mushrikan sun tabbatar da haka matsalar su in an ce su bota ta mushi shi kadai kada su hada shi da wani nan ake samu matsala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada wa yaqiruna anna awsanahum sun tabbatar da cewa gumakunan su allati yad'una min dunillahi wayanda suke bauta ma ba Allah ba makhluqatun su ma abin halitta ne iccen da suka sassako suka sa shi a gaba suke ce mishi shine abin bota ko dutsen da suka kankare shi suka sanya suke bota shi sun sa su ma halittarsu aka yi ko masu bautar rana ko masu bautar wata ko masu bautar saniya a indiya eh domin akwai masu wannan eh to su ma sun san duk wannan abin halittarsu aka yi makhluqat la tamliku li anfusiha li anfusiha ba ta iya mallaka makanta wani abu wala li abidiha darran kuma hallo a sababin botatta da kake yi ba ta iya cutar da kai wani abu wala naf'an kuma ba ta iya amfanar da kai wani abu istiqlalan na daga gari ne da ya kaɗe ta wala mautan hakanan wala mutuwa wala hayatun wala rayuwa wala nushuran wala tadawa wala tasma'u kuma ba ta shi in ka kirayata wala tubsir kuma ba ta gani wai ƙirruna sun tabbatar da annan lahuwar mutafarridu bizalika Allah shi ya kaɗe ta da irin waɗannan ayyuka Allah shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake tadawa shi yake ba da damar ka ji ka gani sun tabbatar da wannan Allah ya kaɗe ta la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya laysa ilaihim wala ila awsanihim shay'un min zalika babu wani abin da ke gare su ko ya zuwa gumakuna na daga wannan na daga halittawa ko kashewa ko rayawa ko tadawa bayan an mutu duk gumakuna basu da mallakar wannan Allah shine mai wannan wa annahu subhanahu wa ta'ala khaliqun domin Allah tsarkin sarki shine mai halitta wa ma adahu makhluqun duk abinda ba Allah ba abin halitta ne to me yake gabotar wani Allah tunda duk wani abin halitta wanda ba Allah ba to shi halitta shi ake duk wani abu wanda ba Allah ba to abin halitta ne to me kaga da bauta mishi da kiran shi da neman agajinsa wa ma adahu ma lace makhluqun duk abin da ba Allah ba halitta shi ake wa rabbun kuma Allah shine ubangiji wa ma adahu marbub marbubun kuma duk abin da ba shi Allah ba ai abin reno ne Allah shi ke renon ka kullum muna kama miki misali shi ke kula da ke eh dole ki bauta mushi kina cikin mahaifiya kina kudan mani gudun mani ruwan ruwan ruwan mani wa baki tsaro ya kula da ke Allah aka juya ki ga zama gudan jini gudan tsoka duk arab shi ya baki wato kulawa gairahu annahu ja'alu ja'alu lahu min khalqihi shuraka waninsu sun sanya wani abin halitta iyayen gidaje abin bauta wa wasidun kuma sun sanya tsani a tsakaninsu suke bauta musu yashfa'una lahum bi za'amihim wai abokan tarayyar da suka sanya ba Allah ba suna neman tsani su isar da su zuwa ga Allah har suna neman cetonsu wasu cece su alaya wasu inda lahi a gurin Allah kenan ba su bauta musu ba sai don neman wasiɗa ko don neman ceto a wurin Allah wai hum ilaihi zulfa kuma wai don su kusantar da su ne zuwa ga Allah kawai suke bauta musu waliza ƙala waliza ƙala Allah ta'ala to da wannan ne Allah ya ce walladina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa cikin suratul wata zumar wa'inda suke rikon wani Allah ba Allah ba a matsayin masoyi ko a matsayin abin bauta iyayen gida za su ce ai wa'innan ba mu bauta musu ba sai dai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa ai liyashfa'u lahum inda Allah domin wai su cece su a wurin Allah fi nasarihim a cikin ba su cin nasara wa rizqihim da arzita su wa ma yanubihim min amari duniya da abinda suke komawa zuwa gare su su roƙe su na daga al'amarin duniya haka suke faɗa su cece su su nemi wani tallafi da agajin shi a daman duniya wai sun yi haka ne don su kusantar da su ne zuwa ga Allah kawai to ba haka bane kai tsaye tsakanin Allah da bawan shi ba a shiga in ka tashi bota bota ma Allah shi a dai in ka tashi roƙo roƙi Allah shi a dai ne mai neman arziki ya nema a wurin Allah mai neman lafiya mai neman wato ɗaukaka duk ya nema a wurin Allah kakka je ka rinka cewa wane shi wasiɗa sai na biyo ta hanyar wane zan je gurin Allah a'a dan uwa musulmi ka bautata wa Allah shi a ɗai ka kaɗa shi da komi a guran wa ƙala rabu kuma uni astajibu lakum manzon Allah shi ne zai nuna maka ga yadda Allah yake so a bauta mishi ka ƙari sallallahu alaihi wasallam wa ma haza wa ma haza al-iqrar al-amma min al-mushrikin lillahi bir rububiyyati da wannan ne mushrikai baki ɗaya. suka tabbatar da rubiya ga Allah illa annahum lam yadkhulu fil islam sai dai mi wannan rububiyyar tasu ta sun yarda cewa Allah shine mai halitta shine mai arzitawa amma suna neman tsani ya zuwa gumakunan su su isar da su zuwa ga Allah su- su- ya cece su ta hanyar gumakonsu wannan bai shigar da su a cikin musulunci ba bal hakaman Allah fihim domin Allah ya hukumta cewa a cikin su bi annan mushrikuna cewa su sun zama to mushrikai ne kafiruna kuma kafirai ne wato wa idhum bin nar in ku suka mutu da wannan suna bautar wani Allah suna hada Allah da wani to Allah ya musu alƙawalin wuta wal khuludu fiha da kuma dawwama a ciki na ta ita wutar wastibahu rasul rasulihi sallallahu alaihi wasallama dima'ahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu wannan aqidar sun tabbatar da halitta ta Allah ce arzitawa na Allah ne jiwa al'amurra na Allah ne amma suna hada Allah da wani ko suna kiran Allah da wani ba Allah ba to manzon rama alaihi salatu wasallam wastibahu rasul sallallahu alaihi dima'ahu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce jinin su ya halitta saboda ba su tabbatar da tauhidi na haƙiƙani ba domin tauhidin rububiyya ba ta tabbatuwa sai ka gama da tauhidin uluhiyya sai ka gama da tauhidin asma'i wa sifat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya halitta jinin su wa amwalahum da dukiyoyin su likaunihim saboda kasancewarsu lam yuhaqqiqu lazimu tauhidur rububiyya domin bisa haƙiƙance ba lazimcin tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya ma wani ɓangare ne suka yarda ɓangaren halitta da arzitawa da juya al'amurra suka yarda amma wajen abota mu shi kaɗai musu yarda ba kaɗai tashi a cikin bauta musu yarda ba لازم توحيد الربوبية وهو توحيد وهو توحيد الله في العبادة don ba su haƙiƙance ba lezimta tauhidin rububiyya shi kuma tauhidin rububiyya kuwa tauhidin lafil ibada shine ta Allah a cikin bauta ina ganin ana nuna mana lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu satin sama a cikin wannan littafi namu mai albarka usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malamin mu Dr. Ashek Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sheikh abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikiman mu bace ba dabaran mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shaidan ne muna fatan abin da ke a kuskure Allah ya kankare shi daga cikin zukatan al'umma ya tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani da sunna ingatatta ƙarƙashin fahimta ta salafi salih magabata mazan jiya na ƙwarai Allah subhanahu wata'ala ‘yan uwa musulmi waɗanda suke ba da lokacinsu ta hanyar gidajen radiyo daban-daban da waɗanda wani ɓangare daga ciki suke zuba mana kuɗi wani ɓangaren suna ba mu shi ne fi sabilillah da ‘yan uwa da suke saman na'ura a cikin gidan radiyon suke tsaye domin isar da wannan kalma ta da'awa zuwa ga al'umma domin wancan ya gyara wancan ta gyara ne in gyara kai ka gyara gudu tare a tsira tare Allah ka sanya mi tarayya a cikin ladan Allah ka cikin iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu malamanmu Allah ya musu rahama mu Allah ya mana rahama ɗalibanmu duk inda suke Allah ya tsare su ya tsare mu ya ɗaukaka su ya ɗaukaka mu gabaki ɗaya duk wanda ke da jarrabawa bangaren Muhammadiyya ko boko Allah ka taimake mu Allah Allah ka sa mu ci jarrabawa Allah ka ba mu ilimi mai amfani mu da ɗalibanmu Allah ka tabbatar da mu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam ƙasan mu Nijar Allah kai ne Allah kariya da tsaro duk naka ne Allah ka tsare mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya garin mu da magarmu garin mu ne Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi Allah ka mana sabon arziki na alkhairi duk wanda zai ka mana fitina mun san shi ko mu san shi bai Allah ka tsare mu ya Allah in mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi in bai shiriwa Allah ka raba mu da shi ya Allah ya Allah subhanahu wata'ala ka tausaya mana ya Allah subhanahu wata'ala ka taimaki makarantun mu na addinin musulunci makarantun mu na alqur'ani da makarantun mu na islamiyya Allah ka sanya albarka Allah ka sa malamai masu karanta suwa da wa'azi ga hudumi mu yi lafiya mu kare lafiya Allah ka raba mu da fitintunu na ƙarshen zamani Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi ingantacce Allah ka karɓi ranmu a cikin masu tauhidi Allah ka ba mu ikon amsa tambayoyi na cikin kabari daidai ya Allah Allah ka tada mu ranar alkiyama cikin masu tauhidi Allah subhanahu wata'ala ka tausaya mana ka biya bukatunmu na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين